أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وآله وصحبه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم يا عليم يا حكيم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم حسبنا الله ونعم الوكيل a baya mun ji ubangiji ya ce zai yi halifa a bayan ƙasa mala'iku sun ce allah za ka yi waɗanda za su ringa saba maka su ringa zubar da jini allah ya ce musu na san abin da ba ku sani ba allah ya sanar da annabi adamu sunaye gaba ɗayansu sai ya ce wa mala'iku ku faɗi menene wannan suka ce a ba mu sani ba allah ya ce annabi adamu gaya musu annabi adamu ya faɗa Allah bayan wannan ya ce ba na gaya muku ni na san abin da gaibin sammai da ƙasai ba ƙasan da na ce zan yi halifar da zan yi ba na san abin da zai faru ba kuma na yi nufi a haka zan yi suka ce to ubangiji tsarki ya tabbata gare ka ba mu da mu ilimin ma da ma sai abin da ka sanar da mu suka sallama dama kuma a sallaman suke illa kamar yadda aka faɗa a baya ba sun jayayya da ubangiji bane ba a'a sun nemi fassara ta cewa Allah sun san ya san waɗanda za a yi a bayan ƙasa masu saba masa ne kamar suna tambayar Allah me hikima kuma shi ne ce su bar shi da hikimarsa kawai shi ya san abin da ba ai bai faɗi hikimar ba ya ce ya san kawai abin da ba sani ba bayan wannan me ya faru Allah ya ce id qulna ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam gaya wa al'ummarka lokacin da muka ce lil mala'ika muka gaya wa mala'iku muka ce musu usjudu li adam ku yi sujada ga annabi adamu umarni ne Allah ya yi me ya faru fa sajadu sai ku suka yi da nan ne malaman usuli suke cewa dukkan umarni daga Allah in ya zo to farko kawai wajibi ne wannan abu ba wai a ɗauke shi ko mustahabi ne ko a iya yi a kawai wajibi ne dan su mala'iku Allah na ce su yi sai suka yi sun fahimci wajibcin din kenan Allah ya ce fasajadu don haka al'amru a wurin malaman usulu kenan farkon gangarowarsa akan wajibi ne kuma dama sharuɗan umarni guda uku ne ko in ya gangara hudu ya zama daga na sama zuwa na ƙasa kaji ɗaya ya zama da magana to wannan dinnan ya faru umarni ne daga Allah zuwa mala'iku kuma sannan gashi caye a yi amma to wannan sharuɗan fa a cikin duk umarni na mutane haka yake da abin da bai cika irin waɗannan sharuɗan ba bai zama umarni ba yanzu umarni daga na ƙasa zuwa na sama ya sunansa eh yanzu yanzu yanzu kai ne zaka ce wa mahaifinka a bani kuɗi ba ni kuɗi ba umarni kai masa ba sunansa umarni ba umarni bane ba umarni bane wannan ba sunansa kenan ba sunansa talab yanzu da muke cewa rabba naghfir lana Allah gafarta mana nema ne ba umarni bane umarni baya zama umarni sai daga na sama zuwa na ƙasa sai karɓa kuma kawai kenan ashe to Allah ya ce wa mala'iku ku yi sujada sai suka sujada me hikimar wannan malamai suka ce akwai hikimomi da yawa a cikin nan na farko tukunna sun yi musu ga cewa gashi za a yi wani wanda ba su shi ya kamata a yi a bayan ƙasa ba su ya kamata a yi sun ce na hannu musabbihu bihamdika sai Allah ya ce to gashi na yi shi gashi kuma ya zama malamin ku ya gaya muku abin da ba ku sani ba ku gaisuwa uzudu ku sujada ga annabi adam da aka jarraba ce sujada ce ta gaisuwa da ban girma ga malam da aka duk malami a girmama shi da iliminsa girma daga nan ya fara kenan kuma sujada ce ta jarrabawa jarraba su Allah yi sai suka ci jarrabawar ai ku ga wani bai ci ba a cikinsu Allah ya ce fasajadu illawa illa iblisa shi bai ci jarabawa ba ana shi sai ya ƙi me ya faru Allah ya ce a ba sai ya ƙi ya mai da umarni zuwa ga ma'abucinsa wasu takfara sai Allah ya faɗi dalilin da ya sa iblis ya ƙi su jara ga annabi adamu shi ne me istakbara ai takabbara sai yayi girman kai me girman kan da yayi ya ga ce sai ai a wani wuri ya fada ya ce ah rabbi khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tinin Allah ni da wuta fa kai ni shi kuma da ƙasa ka yi shi don haka a ganinsa wuta ta fi ƙasa ya za a ce kuma wuta ta girmama ƙasar shi ne farkon wanda ya fara ƙiyasi mara kyau shaidan ƙiyasi mara kyau fasidi shi ne farkon wanda ya fara yi kasa akwai ƙiyasi a shari'a mutu addinin musulunci ko a ce an ƙiyasta kaza da kaza an ce ta hukunci kaza ne to ai wani abun idan yanzu misali wani abu ya faru a yanzu wanda bai faru a lokacin baya ba amma wani makamancinsa ya faru sai mu ce bari mu kiyasta na yanzu da wancan a baya a bashi hukunci irin iri daya to wannan shine kiyasi to shi shaidan sai ya kiyasta wuta da ruwa da fifiko a tsakani shine fara to kiyasin nasa daidai ne ai farkon inda ya fara faduwa lamba daya ko a kiyasi na shari'a malaman usul ta suke la kiyasa ma'an nassi idan ga nassi karara ai kiyasi faduwa yake yi idan da an ce Allah ya faɗi hukunci a baya idan abu ya faru a yanzu ba sai mu kawai ce gashi Allah ya faɗa ba sai mun yi wani kiyasi namu ai ba za mu yi ba kiyasi babu shi idan ga nassi to shi ma nan ai ga nassin shedan Allah ya ce kai ba umarni bane ina ruwanka da wani kiyasi kuma la kiyasa ba annas kaga ya faɗa nan sannan in an dama bari mu bari a bi shi din ma waye ga ya masa wuta ta bi ƙasa a ina ya samu wannan in an duba ayyukan ai kasan ma ta fi wutar ma domin wuta aikinta ta lashe ta cinye ta yi ɓanna ishi kuma wuta ƙasa aikinta ta adanta ta fito da ka ba ta ƙwaya biyu ta fito maka da ƙwayoyi da yawa albarka gashi nan da yawa dai to a yadda ma cewa a ƙiyasin nasa ma ɗin a bishi a ce wutar ta fi ƙasar a je a haka to wa i gaya maka cewa da reshe da dole idan asali ya fi kuma reshe ma dole ya fi ai da wutar da ƙasar duk su ne asalinku ko kai wuta ce asalinka tunda yanzu kai ba wutar bace amma asalinka kake faɗa shi kuma annabi adamu yanzu ai ba ƙasar bace gashi mutum ne ai ai kana nufin asalinsa ne to ai yanzu ku reshe ne to ai ana samun reshe ya fi asali da yawa aka yi da yawa ɗaya ya fi uba da yawa gashi nan gashi nan gashi nan dai ta zama ka to ya faɗi shi iblis ya faɗi a kiyashinsa gaba ɗaya a cikin dukkan abin da ya to da haka Allah ya ce mala'iku su sujada shi sai ya ƙi to a nan wannan sujadar wata iri ce sujada ce ta bauta Allah ya ce mala'iku ku yi sujada ta bauta ga annabi adamu a'a wannan ittifaqa malamai dukkan sun haɗu tun daga kansu habai har ƙasa ba a ga cewa sujada ce ta ibada ba ba ta yi ku bauta wa annabi adamu ba wannan Allah ya hana wannan ba wanda za a bauta wa in ba shi ba babu wannan to sujada ta mece ce kenan shi yasa mai tafsiri an ce sujada tahiyyatin sujada ce ta ban girma daga gaisuwa kamar yadda aka faɗa ba nufin su ibada ba to ya aka ita sujadar ita kanta me ya aka kafiyarta dan durkusa suka yi koko goshi suka kai ƙasa sosai ko da ba ibada suka yi nufa ba dai gaisuwa ce amma haka aka yi ta to nan ma malamai sun yi sabani wasu suka ce ba sujada ce aka yi ta ta haƙiƙa ba dan sunkuyawa aka yi kamar yadda mai tafsiri nan ya tafi yace bil inhina'i da dan rankwafawa haka aka yi sujadar amma babu nasi akan haka nasi bai zo akan cewa ga irin kalar sujadar da suka yi ba ta durƙusawa a goshi ko ba haka ba to kun tunda nasi bai zo ba sai mu ɗauke ta akan sujada sosai kawai wadda aka sani tunda Allah in yace mana mu yi sujada mu musan wadda za mu yi to nan ma da yace ya ce su sujada mu dauke ta hakan aka yi ta a hakikatan haka aka yi ta illa iyaka ba ta ibada bace ba kuma a wannan lokacin za a ce shari'a ta yarda in za a yi gaisuwa tsakanin wani da wani a yi sujada har ƙasa din kuma abin ya taho ma ai har lokacin annabi yusufa da yan uwansa wa rafa'a abawaihi ala al'ashi wa kharu lahu sujjada suka faɗi suka yi sujjada a nan za a ɗauke ta sujjada ce shi ma ta haƙiƙa ba wai suka yi ce sannu ba ko wani abu a'a suka yi gai suka yi sujjada saboda ba a ba da aka hana ba ce a wannan lokacin amma mu a wannan lokacin namu a shari'a muhammadiyya an hana wani yayi wa wani sujjada ko waye wani kuwa sai Allah kadai surar sujjada sai Allah ake yi wa mu a shari'a mu ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam haka take domin annabi sallallahu alaihi wasallam yace da zan ce wani yayi wa wani sujada da wani yana da haƙƙin a yi masa sujada da na ce mace ta yi wa mijinta sujada saboda irin haƙƙin da yake nasa akanta yace da amma ba za a ce ba sai Allah kawai za a yi saboda haka wannan shine abinda malamai suka tabbatar annabi adamu ka ce an masa sujada ɗaya kenan sujada kuma ba ta ibada ba biyu kenan kuma sujada ka iya ɗaukar ta in ka bi wasu malaman ka ce ɗan sun koyawa aka yi in ka bi wasu malaman ka ce sujada aka yi sosai ana gaida annabi adamu amma shi annabi adamu shi ne alƙibla in ka kula ma ai ko sujada aka yi sosai ɗin waye ya ce su sujada ab bauta suke a nan ashe kuma wasu annabi adamu ne ce a masa sujada yau annabi adamu in shi ya ce a masa sujada aka yi masa ya yi kira zuwa a yi masa abin da ake wa Allah amma shi Allah shi ya ce a yi duk abin da Allah ya ce a yi yanzu ba shi ke cewa mu yi ba duk abin da za mu yi yanzu in ya ce mu fasa mu yi wani ba yi za mu ba ai ba wata magana ai umarnin Allah a nan ibada take ba a wai dungurawa take ba yanzu da muke kallon ka'aba muna sujada ka'aba muke sujada au ai shi ya ce mu kalli ka'aba mu yi sujada ta zama alƙiblan mu to ku kalli adamu ku yi sujada alƙiblan ku ne ni kuma ku ni na gaya muku haka ba shikenan ba duk me na rikicin a ce ba haka akai ba ba haka akai ba to kaji haka Allah ce fasajadu illa iblis aba wastakbar wa kana min alkafirin si si iblis ya ki yayi sujada yayi girman kai wa ubangijinsa girman kai karshe kenan kuwa ka zama Allah zaka yi girman kai Allah ya ce aiko wa kana min alkafirin dama ya tabbata yana daga cikin kafirai a ilimin Allah shi iblis ba da can kafiri ne Allah ya yarda cewa ya san cewa shi kafiri ne amma ya yarda cewa ya shiga cikin mala'iku kuma sai dai akwai maganganu to shi din mala'ika ne shi iblis din mala'ika ne sai bayan an yi umarni ya ƙi karɓa sannan ya zama ba mala'ikan ba ko ku kwata-kwata ma da ba mala'ika ba ne ba sai dai Allah ya zaɓe shi da ya zama cikin mala'iku ya aiki irin nasu ya yi hidima kowace irin tasu kuma yana mazauni irin nasu to akwai maganganun malamai guda biyu wasu kusan da yawa ma wasu sun tafi akan cewa mala'ika ne mala'ika ne hujjarsu kuma ga ta a fili cikin wannan aya cewa Allah ya ce mala'iku ku yi sujada sai suka yi sai iblis ne bai ba na ce mutane su tashi suka tashi sai wani ne bai tashi ba to shi ba dama shi ma ba mutum bane din haka iblis a lokacin aljanna shi ma mala'ikan ne shi sai aka ce da ya ki shi yasa ba a zarge shi ba da a ce ba mala'ika bane inji waɗannan malaman da a ce ba mala'ika bane ai bai saba ba tun mala'iku aka ce su yi in ya ki sai ya ce ai mala'iku aka ce ni kowa mala'ika bane an fahimta ko kaga hujja ai kamar da ƙarfi to sai wasu malamai suka ce a wannan duk ba za a ce ba zai sa a ce mala'ika bane ba ba mala'ika bane mala'ika ne mun ji Allah ya ce mala'iku ba sa saba wa Allah in ya umarce su la ya asuna Allah ma amarahu mun ji an ce la ya sabiquna hu bil qawli ba sa cewa sai ya ce ba ya yi ba sa yi sai ya umarce su shi ko gashi ya saba sai masu wannan magana suka ce a kun makara ai wannan da aka ce ba sa saba mala'ikan gidan wuta ne an ce su kama ya sun kama mutum ba kowanne bane ba a ta aka alaiha gilazun shidadun ba sannan aka ce laya a sunan lahadin ai muta tana da wasu mala'iku wato masu tsanani waɗanda ba sa saɓawa to ai mala'ikun wuta ake magana wannan nan kuma shi ba na wutar ba ne to sai aka ce to ai ga ma nasi ƙarara allah ya ce fasajadu illa iblisa kana minal jinni an ce a sujada sun yi sujada sai iblis dama can yana cikin aljanu sai waɗanda suka ce a ai jinnu kalmar jinnu ai a situr kenan yana cikin wanda suke ɓuya ba a garinsu shi ba mala'ikan haka baka ji cewa waje alu baina huwa baina aljinnati na sababa aljinnati anan waye mala'iku ne mutane sun sanya tsakanin ubangiji da mala'ikunsa cewa akwai dangantaka ta ƴaƴantaka ƴaƴansa ne bainal jinnati ba bainal mala'ikati aka ce shi ba kana minal jinni rikicin dai ba gashi nan ne haka aka ta tafiya nan dai ba shi za mu tsami ta yi ba nisan wannan ya duba littafin ibn al-qayyim al-jawziya zadul ma'adi ina gani a cikin sa ne ya ka ta kawo maganganun wannan da ce wannan wannan kowa yana ba da ansa don su ma masu cewa an ce mala'iku su jida suka yi sai iblis aka suka- da- da da suka faɗa ka suka ce ai dan an ce mala'iku su yanzu anan ne anan ne dinnan mutanen gaba ɗaya sai guda ɗaya ne tak wanda ba irin jinsin nan ɗin ba to ai make shi ake a cikin waɗannan sauran ba sai an shi an ambace shi ba shi ya san kansa yawa an sahibul aksari ya gilibu sahibul aqalli to su ma nan haka ake to ala ayi halin dai mala'iku dai mala'ika eh, J- J- jibrilu dai ai, eh, Ilif- iblis dai ko mala'ika ne shi ko ba mala'ika ne shi ba ya ki karɓar umarnin Allah kuma ya zama kafiri wannan ya tabbata kawai shikenan wa kana minal kafiri
وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين to yanzu a cikin wannan karka ji kawai kamar an baka labarin iblis da mala'ika kai abin bai shafe ka ba kenan baka da abin da ka karba a wannan ayar me ka karba cewa Allah ya ce mala'iku su yi sujada sun yi sai dan yayi iblis bai yi ba to lalle kana da abin izina a nan kuma sai Allah ya fito da abin da ya jawo masa wannan eh, eh, eh, kin yin girman kai ne to kai kana da girman kai girman kai ana ganin kamar a ɗabi'a yake amma yana shiga cikin aƙida ba a sani ba ma'abucinsa bai san san da girman kansa zai kai shi cikin aƙida ba girman kai a ɗabi'a ringa ganin wayayye ne ko a ilimi ko a mulki ko a kuɗi ko a ƙarfi ko a wani abu ka nuna isa to wannan shine girman kai to wannan haramun ne a shari'a Allah ya haramta shi kuma mai shi kun ga abin da ya jawo iblis taɓewa a lahira to wanda yake da duk girman kai shi ma sai ya samu irin nasa rabon na taɓewa ko ba irin na iblis din ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisi ingantacce yake cewa la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi mithqalu khardalin min kibri wanda duk yake a cikin zuciyarsa akwai gwargwadon ƙwayar zarra ko komayya na girman kai ba zai shiga aljanna ba me kai wannan ta iya to a kiyaye girman kai a nan ne wani daga cikin sahabi ya tashi ya ce ya rasulallahi to mu mutum yana son ya samu ya yi riga mai kyau da ɗan takalminsa mai kyau wannan yana cikin girman kai din sai manzo Allah ya ce a ina inna allaha jamilun yuhibbul jamal ai Allah kyakkyawa ne yana son kwalliya Eh, yi kwalliyarka girman kai inji manzon Allah shine shine badarul haqqi wa gamdun nasi bata gaskiya abinda duk yake na gaskiya ka nuna kafi karfin ta kai Mm. ka ji girman kai sai kuma damɗin nashi wulakanta jama'a al'umma waye ya kai wannan sifa guda biyu ɗan uwa su zamu guda idan ba ma so mu hau layi irin na shaidan a wannan ayar sakon da muka karba kenan to mu je fa qulna ya adamu uskun anta wa zawjukal janna Allah ya ce sai muka ce ya annabi adamu uskun anta ka zauna kai anta din wannan ba dan ana so a yi adafi a kansa ba da ba za a iya fito da shi ba dan da ba zai fito ba dan lamiri ne mustatiri wujuban zauna kai annabi adamu da kai wa zawjuka da matarka wacce ce matar tasa ya sunanta hawa wai ga ma eh a- sai ka ce mun hadisi dan dai kwata kwata sunan Hawwa'u bai zo a alqur'ani ba mata annabi Adamu ba za ka baka ganshi ba anan eh to sai dai ka samo shi a hadisi to ku zauna kai annabi Adamu da kai da matarka Hawwa'u ku zauna me ku zauna aljanna wa kula minha ragadan haisu shi ituma kuma ku ci ragadan ai akalar ragadan ragadan din masdari ne da yake aka shafa abin da aka aka ya- ya- ya zama ya ka- aka dashi din ai akalar ragadan ci wanda yake mayalwaci wasi Allah hajara fihi duk inda kuke so a aljanna ku yawo abin da duk ku gani ku ci inda duk kuke so ku je amma wala ta qaraba hazihi shajara kawai abu ɗaya ne kar ku kusanci waccan bishiyar kar ku kusance ta kun ji hazihi sun ganta sunan isharar kar ku kusanci wannan bishiyar to an hana su su kusance ta ne ko su ci mujarradin kawai kusantar aka hana ko ko ci a cin aka hana rahama Allah yake so ya musu dan kar su je ma kusa da ita su ga ya kamata su ci wannan shine ake cewa a shari'a saddu zari'a a tsare a ba a so ka zo nan gidan sai a ce kakka bi wannan layin kwata-kwata amma ba layin ake ki ba gidan ne ba a so kuma to dan kakka gano ka hago ka ce wannan gidan fa bari in shiga to shine ake cewa saddu zari'a wanda mazhaba ta Imam Malik tafi yawan wannan amma sauran wasu mazhabobin babu yawa a cikin wannan dan su ginshike ne saddur zari'a kuma daga irin wannan Imam Malik ya karba shi ma domin a alqur'ani irin waɗannan saddur zara'i sun zo da yawa zina sai Allah ce wala taqrabu zina ba ta ake kakku zina ba a kakku kusance ta saboda an san abubuwa da yawa na laifi da da sababin su ne ake yin su in aka bi sababin da ba su din ba shine yin ba amma sababi ne to sai a yanke tun daga sababin da haka shikenan dan karkayi shi wancan din yanzu misali a mazhabin Imam Malik idan mutum yana azumi ba a yadda ya zauna da matarsa ko su wasanni ba ba a yadda ba a mazhabin Imam Malik amma a sauran wasu mazhabobi kamar mazhabin Imam Shafi'i a ba komai amma dai kada ka yi mazi kar wani abu ya fito daga jikinka shi aka ki wannan abin ko shi imamu shafi'in ya ƙi haka kar ai haka in an haka azumi zai kare to shi wa sai ce a kan ma ai wasan to ba shi kenan ba ba wasa ba kallo wanda ya san kallo ma na iya ja masa ya zama ya fidda wani abu kan ma ya kallon to shi kallo haramun ne koko abin da zai fita ne aka hana abin da ake gudu abin da zai fitan to tun da abin da zai fitan wannan haka to sai tun daga sababin sai aka yanke abin da zai jawo ma ma hakan ya faru shine saddun zari'a to nan ma Allah sai ya ce musu wala taqraba hazihi shajara kada ku kusanci wannan bishiya da ci to wannan shine to fatakuna min zalimina idan kuka kusanci wannan bishiya sai ku zama daga cikin waɗanda kuka wato kuka aje haƙƙi ba a wurinsa ba shi ne zulmu aji abu ba a mahallinsa ba ko wuce iyaka sai ku wuce iyaka an gane ko kuma zulmu shi kuma wato fita daga wani abu daga wani abu zuwa wani abu amma shi wanda ka fita din abin da ka fi so ne wanda ba ka son kuma shi ka shiga ciki shi ne zulmu yanzu in na ci haƙƙinka mai na yi ga nawa na fita daga shi inda haƙina na jifa to na fita daga nawa na shiga naka to ka ga mai daidai ba to Allah ya ce in kuka kusanci wannan bishiyar to kwa wuce wuri kuma kwa fita daga aljanna kenan kuma ku fita daga nan ku tafi wani wurin hakan kuma akai to alhamdulillah dai da Allah ya taimake mu duk abin da Allah ya hana a cikin abubuwa na duniya ɗan kaɗan ne daga cikin wanda ya bari a yi an gane? ba gane ba? yanzu da mai da ni Allah ya hana mu mai ya hana bai ce a yi ba in za ka kirga waɗannan in ka kirga guda ɗari za ka kirga dubu kuma da ya ce a yi to sai ne muna ce mun gode wa Allah da abin da ya hana shi ya fi yawa da wa jama'a sun faffaɗa sun tattafka cikin abin da aka raɗin amma duk da yake kaɗaɗe ne ba gana dubu dubu dai yanzu shiga ake ba kuma duk abin da ma Allah ya hana ka saboda rahamar Allah sai ya kawo ba substitute canji sai ya baka canji ya hana ka zina to yi aure ya hana ka sha giya sha lemu to ya hana ka ka yi sata nemi na kanka mana duk abin da Allah ya hana sai ya kawo wani misalin wannan wanda zai hutar da kai daga barin wannan in kai wannan ka huta daga wancan ko me shi saboda rahmar Allah Allah ya ce wala taqrabu hadhihi shajara fatakuna min az-zalimin
فأذلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين شكينا Allah ya ce wa annabi Adamu shi da matarsa Hawwa'u uskun anta wa zawjukal janna ku shiga aljanna ku yi zaman ku ku ci abin da kuke so ku je duk inda kuke so amma kar ku ci waccan bishiya Allah ce fa azallahuma shaytanu ay fa azala ay fa azhabahuma sai shaytan ya tafi da su daga aljanna ya jawo musu sababin da suka fice daga aljanna din ko wata qira'a fa azalahuma sai ya nisata su anha daga barin aljanna din me ya jawo suka nisanta da shi ya ce musu hal adullu kuma ala shajaratil khuldi wa mulkan la yabla ko kuma qasamahuma inni lakuma laminan nasihin wa qasamahuma ya rantse musu da Allah shedan ce wallahi nasiha nake muku wannan bishiyar ba komai in kunci da dai nau'i na hila duk ya ringa yi har sai da annabi adam ya ci wannan bishiyar ya manta da abin da ubangiji ya gaya masa domin Allah ya faɗi cewa walaƙad ahidna ila adama min qablu fanasiya mun yi alƙawari da annabi adamu karkaci bishiya sai ya manta walam najid lahu azma shedan ta nan ya tafi da shi saboda haka sai suka ci ai ko Allah ce fa akhrajahuma sai shedan ya fitar da su min makana fi da abin daga abin da suke ciki na ni'ima ta aljanna shedan ne ya fitar da su ko Allah ne kowane ka faɗa nan sai wani abu ya hange ka na nasi in ka ce shaidan ne yanzu kai Allah ya ce ku shiga kuma shaidan ya ce ku fita wane shi to in kuma ka ce Allah ne to ya aka kuma aka ce ya saba bayan Allah ne ya fitar shi to wasu abubuwa ne guda biyu wanda ba su haɗuwa shi ne abinda wasu kuma suke so su haɗa su ko ba akan irin wannan ba to ba su haɗuwa shari'a daban hakika daban yanzu a haƙiƙa haƙiƙatan Allah ne ya fidda annabi Adamu kuma ko kai zaka yi da wannan ta ina farko Allah caye zai yi halifa a ina a aljanna ko a ƙasa inni ja'ilun me zan yi halitta ta a bayan ƙasa kuma annabi Adamu yake nufi to amma a haka kuma sura cin bishiyar da annabi Adamu ya shi ya ja aka saukar da shi ƙasan kuma to dama can ai kaga can a haƙiƙa dama annabin ɗan ƙasan ne an gane wannan abin da zai ƙara fito ma da abin fili shine hadisin bukhari da muslim a wata rana aka haɗu irin haɗuwa da Allah ya yarda annaba sukan yi da ruhi tsakaninsu sai aka haɗu da annabi adamu da annabi musa haɗuwa ta farko sai annabi musa ce kai ne babanmu annabi adamu ya ce i kai ne ka ci bishiyar nan wadda ta sa duk aka sako da mu nan gidan wahala gashi nan muna ta fama ce yi da ya gama sai annaba adam ya ce kai ne annabi musa wanda allah ya zance da shi ce ni ne ce a cikin abin da aka saukan maka ba ka ga kafin shekara dubu ɗari biyar da halicce ni ba a nan zan zauna ba aljannan ba ko na ci bishiya ko ban ci bishiya mun zo nan kenan kama ya gaya masa haka kenan manzo allah ya ce fahatajja adamu musa sai annabi adam ya kafa wa annabi musa hujja to kaga wannan duk hakika ce amma wannan ba za ta iya sa a ce kuma annabi adam ya yi daidai ba akan abin da ya yi saboda allah shi kuma ya tsara ga yanda za a yi ko da ɗin shi bai annabi adam sai ya ci bishiyar nan in dai ita ce za ta zama sanadin sai ya ci in ko ba ita bace shi kenan ko bai ci ba sai an sako kuma to da haka amma shari'a daban kenan to kaga hakika daban abinda allah yake nufi wanda ba wanda ya sani wannan allah shi yake nufi wannan kuwa abin da ya ce a yi shi za a yi kawai ba ruwanka da ya aka yi an fahimta to shi ne in ka zai in ka baka yi ka zauna lafiya fa kharaja huma min ma kana fi wa qulna habiqu Allah ya ce to ku sauka ibidu lamiri ne na jam'i ku sauka a larabci akwai abin da larabci yake da shi wanda kusan kowane yare ma bai da irin wannan shi yasa Allah ya zaɓi ya saukar da ƙur'aninsa da larabci har yaren da zai iya wato fassaruwa da kowane irin abu amma shi ba za a iya fassara shi ba shi zai iya fassara yanzu in ka ce yanzu in mutum ɗaya ya zo sai ce ya zo idan mutum biyu suka zo sai ce yaya sun zo da hausa da turanci kuma ba in mutum ɗaya ya zo sai a ce yaya he came he come yau to mari da mutum da demu zariki ne ko ku zaba in mutum biyu suka zo fa zai mutum uku fa zai ba bambanci kenan kaga da- da turanci mutum biyu da mutum uku duk ɗaya ne duk sun zo ne amma a larabci ba haka bane to a larabci idan mutum ɗaya ya zo sai a ce ja'a in mutum biyu sai a ce ja'a in mutum uku ne sai a ce ja'u kaji ya ya bambanta larabci ya yi faɗinsa yana da yawa to a nan allah sai ce ƙulna habi ɗu jam'i ne kenan lallai abu ya wuce biyu to kuma mun san annabi adamu da hawa'u su ne a cikin aljanna to waye na uku da ya zama jam'i ha aka yi musu jam'i kun gane inda na nufa ko yawwa to anan ne sai wasu malamai suka ce anan annabi adamu da hawa'u su kadai ne amma a cikin tsatsan su akwai mu mu ne muke sakowa ibidu mu ne na a tsatsan annabi adamu kar ku manta Allah yana cewa wala qad khalaqnakum thumma sawwarnakum thumma qulna lil malaikati zuru adam kaga ashe duk sai bayan da aka shirya mu tsaf duk ƴaƴan annabi adam aka shirya su a tare da shi khalaqnakum sawwarnakum sannan muka ce qulna lil malaikati zuru li adam muna nan anan kenan dan haka ihbidu kaga da annabi adamu da hawa'u da mu duka jami'i ya shiga kuwa wasu ka ce a ba haka bane ai da shedan din ne shedan da duk da an kore shi daga cikin mala'iku amma yana iya yawo a sama cikin aljanna da ko'ina to sanda wannan umarni zai zo sai aka ce ku sauka da kai shedan da kai annabi adamu da hawa'u da shedan ku sauka ba uku ba kenan kuwa ibudu wasu kuma suka ce a da wata macijiya ce wadda ita ce ta shiga da shedan din shedan din baya cikin aljanna shi ma asan nan da haka lamirin na uku wata macijiya ce tana nan a ciki har ma suke cewa shi sa aka yi umarni da a ringa kashe maciji saboda ita ce ta kama shi dan ta shigar da shi ta bakin to su mogal kenan ta yi daga wani kai ka daga jin wannan kasan ko ko me ba za ka samu wani hadisi ingantacce akai ba to to ta ta yi su mogal ta shigar da shi Allah bai gani ba ai shirme yake na wannan an zai shiga kawai za zai shiga ko ba macijiyar za a bashi izini ya shiga ko ba ko ba zai shiga ba ko da macijiyar za a hada shi da shi macijiya a kore su Eh, haka suke cewa cewa wai ma- ji- mut- haka abubuwan ake a jirai ita macijiya an ce akan shi ta dan ta shigar da shi aljanna ita kuma tsaka saboda ta hura wuta ta annabi ibrahim da za a sa ta hura ku ta kama sanda suke hura shi kuma bera shi kuma shi ma me yayi ne shi kuma akwai abin da ya shi kuma hankaka shi kuma ya yi munafunci ko menene to wannan haka amma dai akwai hadisi ingantacce akan ita tsaka a kashe ta saboda din lalle ta taimaka wajen hura huta annabi ibrahim manzo Allah ya faɗa cikin hadisi ingantacce amma bera da hankaka eh an yi umarni a kashe su amma ba wai dan ruwan nan bane ba bai inganta wai an faɗi dalili ba amma hadisi ya zo ya ce a kashe su to Allah ya ce qul nabidu ba'dukum li ba'din adu ku sauka in kun sauka shashin ku za su zama masu gaba da shashin ku to shashi da shashi wanne ake nufi ana nufin cewa in mun sako ƙasa annabi adam ya sako ƙasa ya hayayyafa za mu zama juna suna gaba da juna i wannan yayi dan muna yi din ana yi za ka ga cewa ‘yan uwan juna jini ɗaya ko ma uwa ɗaya uba ɗaya amma wani ko ga maciji ba a yi wani bai ƙaunar wani wani irin abu ne wannan za ka ga cewa ka kaɗai ta Allah na kaɗai ta Allah na yadda da manzan Allah ka yadda da manzan Allah kana sallah ina sallah duka mun yadda abin mu ɗaya amma ba na son ka to dan me ai duk wani laifi ya kamata ya wuce tun da mun haɗu a nan wurin to to to kaga in wannan haka ne wasu kace a ba abukum li ba'din adu da shedan ake da mu gaba daya shashi da shashi wato da annabi adamu da hawa'u da mu da muke ciki kamar bangare ɗaya muke shedan shi ma da ƴaƴansa su bangare ɗaya to za su zama masu kiyayya juna kuma shedan din shi ma hakan ne din shedan baya san mu domin yayi kwafe ya ce sai ya halakar da duk wani dan annabi duk annabi adamu shi yasa ma ya fara daga sakko da annabi adamu daga aljanna ma sababi ya zama sababi saboda me yasa waye zama sababin shi ma aka fitar da shi daga mala'iku shi shedan din ba annabi adamu bane shi kakan namu ba shi yasa aka kore shi daga cikin mala'iku yana jin dadin ibadarsa yazo ya girman kai ko saboda waye girman kan adan annabi adamu yace to ni ma sai na rama shine dalili dan haka Allah ya ce inna shaytana lakum aduwwan fattakhidhuhu aduwwa shaytan kawai makiyinku ne tun daga kan kakanku annabi adamu ku rike shi makiyin gaba daya to ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun kuma in kun sauka a ƙasa mun tanadar muku wurin zama inji Allah Allah bai gayyato wato halitta ba matan yayi halitta a bayan ƙasa sai da ya shirya ta da daidai yadda za su iya zama to shi sa ake san duk wanda zaka zaka kira mutum wuri ka ce ina gayyata ka to ka shirya wurin ya zama ya tabbata cewa zai iya zama a wurin kayi inda zai zauna ba haka kawai ka gayyato mutum karsa inda zaka sashi ba Allah da ya gayyato mu a rayuwa sai da ya shirya mana bayan ƙasa ya shirya mana rayuwa da iska da zamu shaka da ruwa da zamu sha da abinci da zamu ci komai sannan ya ce ku zo ya fitar da shi daga aljanna ya zo da shi nan sai malamai suna gina wani fikihu a nan cewa yanzu da zaka sa mutum a gidanka dan haya ne ko kuma wani dai makamancin haka amma ku sharaɗi da shi to ga sharuɗan zaman da za ka yi a nan gidan in ya saba sharaɗi ɗaya halal ne hukuma ta fidda shi ka kai shi kotu a fidda shi in ya ce ba zai fita ba saboda ga abin da ya faru ga annabi adamu an ce ya zauna a aljanna ya ci ya sai komai amma kai ya ci bishiya ya ci bishiya kuma sai aka yaya to shi ne sai suka gina fikiyo ana to wa mata'un ilahi da kuma za ku samu jin daɗi abinda za ku ji daɗi da shi na kayayyakin ƙasa ɗin amma ilahinin dukkatul ada'il ƙur'ani kenan Allah ne yake magana shi yasa wato har a naɗa duniya gaba ɗaya kaf wallahi ba za mu gane wannan ba alƙur'ani ba za mu gane abin da muka gane amma ba za mu iya gane shi gaba ɗaya ba da hikimar da take ciki da abubuwa da ɗimbin abin da yake ciki yanzu sai Allah ya ce wala kun fil ardi mustaqarrun kuna da tabbata bayan ƙasa da abin da za ku ji daɗi to da Allah ya yi shiru a haka in muka zo za mu mutu sai mu ce Allah ai ka ce za mu tabbata bayan ƙasa za mu ji daɗi baka faɗi yankewa ba sai ce ilahi nan ku ta yi amma ila zuwa hinu ita hinu suna ne na lokaci ko gajere ko dogo dai sunansa ke na hinu kawai kaga yanzu kamar hinu ta annaba adamu lokacin mutuwarsa hinu ta mu lokacin mutuwarmu shi kuma hinu ta shedan jin daɗinsa inda zai yanke lokacin za ta sha alƙiyama sai za ta sha alƙiyama ai ba ya ce an zirni ila yau ba a suna ba Allah to a saurara mutum da ka kore ni daga cikin rahama ka kore ni daga cikin ka kore ni daga cikin da abubuwa to a saurara mun ka mutu har zuwa ranar da za a tashi alƙiyama shedan ta sha sha ya ɓoye wani abu ne a cikin wannan magana to kuma wa zai ɓoye Allah haɗi zuwa lokacin da za a tashi alƙiyama Allah sai ya ce masa to innaka minal munzarin an an yarje maka za a saurara ma din to da Allah bai ƙara wata magana ba shedan sai ya ce to ai shi ma an ce har lokacin da za a tashi alƙiyama to ba zai mutu ba kenan fa kenan shine hikimarsa shi mutuwa ba za ta zo kansa ya mutu ba tunda an ci sai an tashi alkiyama to ya bayyana a tashin alkiyama kuma wace mutuwa za a yi alkiyama haka ya faɗa ya ɓoye wannan a ciki sai Allah ce eh innaka minal munzarina ka je an baka saurara za a saurara maka amma ila yawmin waqatin ma'lum zuwa lokaci abin sanarwa shine mutuwarka eh to haka to qur'ani yana bada abu yanda yake shi yasa ba za ka iya challenge din alqur'ani ba sai dai in baka gane qur'ani ba
تو فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم فتلقى آدم من ربه كلمات Allah ya ce sai annabi Adamu talaka kalimatin sai ya karbi wasu kalmomi min rabbihi daga ubangijinsa a wata ƙira'a fatalaka adama min rabbihi kalimatun sai wasu kalmomi suka haɗu da annaba adamu kenan kalmomin ne suka zo annaba adamu a wannan ƙira'a kenan fataba alai wannan kalmomi da suka zo wa annaba adamu ya karɓe su sai ko ya ambace su fataba alai shi ko Allah sai ya karɓe shi innahu domin ubangiji shi sarki ne at-tawwabu sarki mai yawan karɓar tuban bayi ar-rahimu mai jin kansu tawabu shi ne sutura kenan Allah mai suturta bayi ne rif in ka ga Allah ya bude ka to sai ka kai mutuƙa wurin buɗe kanka amma dan dan karamin abu Allah suturta shi yake shi yasa ma aka ce shi mai laifi duk ran da kaga ya an tona an kama shi ko barawo ko wani abu ne ba to ba so ɗaya ya fara yi ba an fahimta haka Umar yayi wannan ijtihadin an kama wani yaro yayi sata sai Umar ya ce sai a je a yanke hannu tsohuwa ta zo wata ta ce sata sake nan ta farko Umar ban taba jin yayi sata ba kaji kaji kaji kaji da Allah ya kyale shi ce ba ne ba shine lokacin da ya fara ba to a ina ya taba yi sai ce to shikenan a kira shi aka kira shi ce kai ka kaunaci Allah dan girman Allah saka ta tafa ko kenan sai ce a taba ko kenan yace kin ai da ta farko ce Allah ba zai tona shi ba shine shine madogar Umar din to ala ayi halin wannan kalmomin da Allah ya ce annabi adamu ya karba daga wurinsa wasu sun ayyana su cewa rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin to yayi wasu ne din yayi kuma wasu su ne Allah dai bai ayyana ba to قل اهبطوا منها جميعا فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون قلنا بدو منها جميعا الله يتشي دي كل سوكا دقا الجنة قبا ديا تو ينزبا من جي أنتي كل سوكا أبايا با sai muka sake ji an sake cewa ku sauka dai to duk sauka maimaitawa akai ba maimai bane ba waccan daban wannan daban wasu suka ce sauka ta farko ku sauka daga aljanna zuwa sama ta duniya sauka ta biyu daga sama ta duniya zuwa ƙasa kuma an musu masauki na ɗaya kafin ƙasa an sun yi zango na ɗaya to wannan shine wasu kuma suka faɗi wani abu daban ba ala ayi halin dai ko wannan ko kuma a'a an sake dawo da ibitu minha jami'an saboda abin da za a yi adafinsa akai ba irin wanda aka yi adafi a na baya ba kuma Allah ya ce dai ku sauka gaba ɗaya daga cikin aljanna fa'in ma ya tiyan na minni hudan faman tabi a hudayya a ciki akwai idigami na nuni ai fa'in na ma ne maɗin ko kuma fa'in ya tikun in maɗin za a dace fa'in ya tikun minni hudan idan littafi ya zo bayan kun sauka ƙasa ko ko manzo na ya zo faman tabi a hudayya wanda ya bi shirya wannan manzan ya imani da manzan ya imani da littafin ya bi ni Allah ce fala khawfun alaihim wala hum yahzanun duk wanda suka yi wannan to babu wato Allah ya ba annabi manhaji kenan annabi adam to a sauka ƙasa in ka sauka ƙasa kamar Allah ce za ku hayayyafa sako kuma zai zo daga wuri na in faɗi yanda za a ringa yi wanda ya bi wannan yanda za a ringa yin to ya san fa ba tsoro ba ainihin razani ko bakin ciki abin da ake kira tsoro shine fargabar wani abu da zai zo maka kuma bayan da za ka yi da shi shi ake kira tsoro duk wani abin da na sharri ne ba mai kyau ba da kake fargaba kuma ba yanda za ka yi kace ba zai zo ba ba ka da yanda za ka ije shi to shi ake kira tsoro wannan amma in ya saba wannan ba tsoro sunansa ba shi ko bakin ciki wani abu da ya kubuce zai kubuce maka wanda ba yanda za ka yi kuma ka hana shi ya kubuce din shi ake kira damuwa ko bakin ciki to sai Allah ya ce duk wanda ya bi ni bai da waɗannan guda biyu shi dai tsoro wa ake jin tsoro wa me kake jin tsoron to me ne ka a azabta ka ka a doke ka a lahira ka a kona ka ka to ni ne ubangijin azaba kuma ka bi ni na ce to huta ba za ka yi ba kai shikenan tsoro sai kuma sai ka ji tsoron me kaga ya wuce to sai me saura alhuzunu damuwa mutum in ya zo mutuwa ya tuna matarsa ya tuna kudinsa a banki ya tuna ma'amaloli kala-kala da jin daɗi Allah ce to a kakka damu da wannan ma in mata ce muna da mata a can da za a haɗa maka su kafin wacce ɗin ta zo in ta bi Allah ita ma ta shige cikinsu idan dukiya ce me za ka yi da dukiyar a nan me kake da ita duk abin da kake so ka siya ko ka kwanta ko ka yi me duk akwai shi a can kawai to me zai bata mare kuma me za ka bari a nan ɗin wanda kake jiran ka zai ɓaci to wanda ya bi Allah bai da tsoro bai da razani bai da bakin ciki Allah samu a cikin su
to والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون الله يتي والذين كفروا دا ما هكا تفيه قرآني تكي كما ينمي فتا an faɗi bayan mun ji ma'abota imani aka yi magana wanda suka yi imani Allah ya ce ba su da tsoro ba su da razani ba su da bakin ciki to su kuma wanda ba su imanin ba fa Allah ce wanda suka kafirta suka karyata ayoyinmu ayoyin Allah guda biyu ne akwai ayatul lahil matluwa akwai ayatul lah ta mu'jiza wadda take ita lil itibari ce to wanda duk ya karyata ɗaya zaka samu ɗayan ma ya karyata ta in ya karyata ɗayan ma to ɗayan ma ya karyata ta akwai ayar Allah a bar karantawa irin wannan da muke karantawa ayoyi ne na Allah akwai ayar Allah a bar gani a izina da akwai Allah to duk wanda ya kareta kowace daga cikin waɗannan guda biyun in ka kareta aya ta Allah da ka gani ka ki izina akwai Allah to ai dan an karanta maka aya ita ma ba za ka yarda da ita ba wannan in kuma ka ki yarda da wannan haka ba za ka ga wacce ka yarda ba ala ayi halin dai su ake mutum ya hada guda biyu ya imani da su duk abin da ka gani na Allah ka girmama Allah aya ce ta Allah in aka karanta ma ayar alkur'ani ka imani ka ba da kai da kafa to wannan in kai haka ka gazgata ayoyin Allah duk guda biyu Allah ce wallazina kazzabu bi ayatina wanda ya kareta ayoyin mu ulaika ashabun nari waɗannan masu kareta ayoyin mu sune ashabun nari kalmar suhubatu wato abotaka kenan sune abokan wuta Allah ya zaɓi kalmar suhubatu yasa wadda take kulla dangantaka tsakanin dan wuta da ita wutar shi ko aboki baya barin aboki fa in dai aboki ne na gaske duk inda ya shiga suna tare to sai Allah ya ce wuta abokiyarsu ce tana shauƙin su ai aboki na shauƙin aboki ko to wuta na shauƙin su ko su ba sa shauƙin ta kuwa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun kuma su in sun shiga madawama ne ababan dawamawa ne a ciki ba za su kare a cikin ta ba wuta ba za ta cinye su su kone su huta ba a za su kone din amma za su dawo za su kone su dawo su kone su dawo Allah kiyaye to yanda kaga kuma haka haka ita ma Allah yake cewa ashabul janna ulaika ashabul janna masu imani su kuma su kuma abokai ne na aljanna tana shauƙin su ita da duk abin da yake cikin ta duk abin da yake cikin aljanna suna nan suna begenka ina kake ya akai kai jinkiri baka taho ba baka ji ba an ce idan mutum ya haɗu da mata mara kirki tana ta gallaza wa mijin tana ta gallaza wa mijin hurul in sai Allah ya sanar da ita in mumini ne mijin wanda zai shiga aljanna cikin matan da Allah ya za'a masa sai ta zagayo ta kofe ta ce ya kusa tahowa ya kyale ke taho wuri na yake ta wannan abun nan to kaji sai dai ita ma mumina ce kuma Allah ya taimake shi su tashi a tunda kuma ba su tashi da wannan halin ba dan wani malami an ce wani wani wani mutum an ce waɗanda suka yi imani za su tafi su da matayensa aljanna sai ya samu wani ce to ni dai kashi aljanna na so amma wallahi yanzu har aljanna sai wancan ta bi ni saboda baya jin daɗinta sai yake ganin in yaje can ma za ta hana shi zaman aljanna mai daɗi to kaji a to ai kaga ko ta je ba haka za ta je ba to يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا اذكروا نعمتي التي أنعمت أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم وإياي فارهبون Allah ya ce ya bani Isra'ila, ya ku banu Isra'ila, ‘ya'yan Isra'ila, wane ne Isra'ila? Annabi Yaƙub, alaihi salatu wassalam, an ce da Ibraniyanci, yaren Ibraniyanci suna ne murakkabi, Isra, abdu kenan, ko safawatu, ila kuma Allah kenan, kuma an ce ya ku ‘ya'yan bawan Allah. baka ji an shi su jibrila shi ma bawan Allah kenan israfila haka haka haka haka suke ibraniyanci haka haka yaren yake to Allah yake ce da su ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan annabi yaquba me yasa Allah banu isra'ila bai ce musu banu isra'ila ba ko kira su da wani suna sai kira su da sunan kakansu annabi yaquba eh to wannan ne daga nan ne masu kira zuwa ga Allah ya kamata su karɓi salo na kira zuwa ga Allah daga Ubangiji ɗin. Kamar yana so ya ce, Ya ku ’ya'yan bawan Allah, salihin bawan Allah, ya kuke abin da ba shi kakan naku yake yi ba, ku bi abin da kakanku yake, ku fa jikokin annabin Allah ne, eh kaga yana kira na tausasawa kenan to yanzu wannan yayi daidai da irin yanda mu anan kana kiran mutane su shirya amma kana jefa musu suna mara kyau da ba shi ya cancance su ba ba Allah ne ya sa musu wannan sunan ba ai ko ma dai tunda dai bai ba haramun bane in ka kira su da sunan su ko danne irin mutane ne ba za a ce ka aikata haramci ba to ko ya halatta ka faɗi wani sunan ba wannan ba tunda so kake su shirya sai ka ki faɗa tunda dai banu isra'ila dai tsabar nunkufurci da kafirci bai kai su ba amma Allah ya ce ya banu ya ayan annabin Allah jikokin annabin Allah masu kira zuwa ga Allah a ɗauki irin wannan sala tunda shi wa'azi a karan kansa kamar dutse yake in ka jefa shi kan wanda kake wa kamar ka jefa ma dutse ne yana ta zai kokari yadda zai karbe shi to shi yasa wani tabi yake cewa alwa'azu saqilun fala tursilhu jabalan shi wa'azi shi karan kansa mai nauyi ne kar ka sake shi kamar dutse sai ya kwaran kwatsa mutane ka sauke shi a hankali kan mutane shi yafi daidai saboda duk wanda kake wa wa'azi shirka yake yi a'a sabo yake yi wannan duk abin da yake yana jin daɗin abin da yake shi sa yake yi kai kuma ka san ba daidai bane kake so ka lallaba ka kwace wannan ka bashi wanda yake daidai ai sai da sai ka ba hankali ka raba shi da wannan sai dai dama can idan mugunta kake so kai masa ba so kake yi shiryan ba shi sa kake jefa masa kalmomi da za su kore shi daga wurin ka bare ya karɓi shiryan shi kenan ka tunzura shi an ba haka ba ya kamata masu kira zuwa ga Allah su yi da hikima da mau'iza kyakkyawa ko da dalilin ya ba su su iya faɗar wannan abin to kuma tunda wani dalilin ya ce in ba su faɗa ba komai to su bi wancan dalilin mana su kyale wannan an fahimci ko abin da nake nufi to Allah ya ce ya bani Isra'ila ya ku bani Isra'ila uzkuru ni'mati allati an'amtu alaykum ku tuna ni'imata wadda ne muku al'umma annabi Muhammadu mun gode wa Allah idan ya tashi kiran banu isra'ila ubangiji sai ya ce ku tuna ni'ima ta da nemu amma mu in zai kira mu sai ce uzkurullaha ku tuna ubangijin ni'ima ni ba ni'ima ba ku ambaci ku tuna ni'ima da nemu ku ma'ana da ne wa iyayenku domin waɗanda ake wannan magana da su wanda suka yi zamani da annan muhammadu ne shi ko abin da za a ambata a yanzu waɗanda aka yi wa ni'ima kakanninsu ne amma ni'ima ga kakannin nasu ai ita ta jawo su ma suka samu halin da kansu halin da suke ciki da haka kamar an musu ni'imar ne kenan Allah ya ce ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'imomi da ne muku wa aufu bi ahdi kuma ku cika alƙawari na wanda na yi shi da ku shine me imani da annabi Muhammadu annabi kowane annabi bai bar al'ummarsa ba sai da ya musu wasiya cewa idan annabi Muhammadu ya zo su imani da shi dan shi ma haka suka yi shi da Allah lokacin da Allah zai ba wa annaba annabta ya riƙe alƙawari da su cewa idan manzo na ya zo muku za ku bi shi za ku gaskata shi suka ce i to wannan wasiya suka yi wa suna yi al'ummar su to kowace al'umma tana da wannan wasiya sai Allah ya ce to ku banu Isra'ila ku cika wannan alƙawari mana wanda aka yi da ku na cewa za ku bi annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam in kuka cika ufi bi ahadikum ni ma in cika alƙawari na da ku sharadi Allah ya sa bawa cikin rahama da yadda da aljanna shi ma ya bi Allah in ya bi Allah manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya ce ya daukar wa kansa cewa kai shi kuma sai ya saka aljanna sai ya saka cikin ni'imarsa shine to ubi bi ahadikum wa iyaya farhabuni eh ni kadai ya kamata a ji tsoro ba wani ba shine wa iyaya farhabu wato inda wanda zaka ji tsoro ko kuma abun wani tsoro wallahi ba kowa bane sai Allah shine in ka ji tsoronsa komai sai ya ji tsoronka in ka ji jin tsoron Allah sai kuma ka ji tsoron komai sai ma barazana komai sai ma barazana in baka ji tsoron Allah ba amma in Allah ne a gabanka kuma ka ji tsoron sa wallahi ya isan maka komai sai ya ji tsoron ka haka ka'idar take to
وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم ولا تكونوا أول كافر به ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا وإياي فاتقون الله يتشي بأهدي أبي بأهدكم وإياي فارهبون وآمنوا بما أنزلت مصدقا لما معكم كودي بني إسرائيل وإيماني دا أبن جنا سوكرنا القرآن شيء القرآن ننفى مصدقا لما معكم ينا غزغة أبن دا يكي تاردكم منين أبن دا يكي تاردسو التوراة a cikin attaura an ce annan muhammadu sallallahu alaihi wasallama zai zo kun ji kalarsa kun ji sifarsa kun ji sifarsa kun ji sifarsa idan ya zo kun ga yadda zai yi kun ga yadda zai yi tsaf suna nan sai ga annabi muhammadu ya zo ya bayyana sai suka duba a taura suka duba annabi muhammadu suka ga duk abin da yake cikin a taura shine a tare da annabi muhammadu yanda aka ce zai yi haka yake to qur'ani da ya zo ba ya gazgata wannan ba ya yi muwafaka da a taura sannan banda wannan kuma shi a cikin attaura shi a sifofin manzan Allah sallallahu alaihi da suke cikin attaura abinda Allah ya gaya mana kuma a cikin alkur'ani sun yi daidai a wurin tauhidi duk ayoyin tauhidi na attaura daidai suke da ayoyin tauhidi na alkur'ani ba inda Allah ya ce a bauta wani a cikin attaura amma alkur'ani ya ce a sai ni kadai za a bauta a attauran ma haka ne duk abin da aka faɗa na siga da sifofi na Allah haka Allah bai canja ba da abin da yake cikin attaura da abin da yake cikin alkur'ani to tunda haka ne qur'ani ya zama mai gasgata abinda yake cikin at-taura abinda yake cikin at-taura shine a cikin al-qur'ani musaddiqan lima ma'akum Allah ce wala takunu awwala kafirin bi kar ku zama farkon wanda suka kafircewa al-qur'ani ko ku suka kafircewa annabi Muhammadu kar ku zama haka to su ahlul kitabi ake wannan magana an ce kar su zama su ne farkon wanda ya kafirce annabi Muhammadu shin kafin ahlul kitabi su kafirce annabi Muhammadu su mushrikai ba sun kafirce masa ba a maka ko to ashe ba ahlul kitabi ne farkon wanda suka kafirce annabi Muhammad ba to me yasa kuma aka ce kasu zama farko din eh lalle wajen kafircewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da sakonsa gaba daya mushrikai ne farko amma cikin waɗanda aka bawa littafi su kuma su ne farko waɗancan ai ba a ba su littafi ba amma a cikin waɗanda aka bawa littafi su ne farko to duk da haka da aka ce kar ku zama farkon masu ƙaryatawa to sun zama na biyu ba komai kenan na farkon ne aka hana an gane? a'a ana nufin cewa kada ku yi abin da in kun yi shi wasu za su gani su yi to za a ba za a muku azaba aiwa ai muku azabar taku da kuma ta wanda ya bi ku shine ma'anar kakku zama kun jagoranci yin sabo duk wanda ya sabo ya kirkiro wani abin da ake saba wa Allah da shi Allah zai masa azabar wannan kuma duk wanda da bai san da wannan saban ba sai da yayi ya gani shi ma sai an maka wannan azaba ko ka mutu azaba na nan ta mutane tana tattare da kai naka mutane su kiyayi dasa abin sharri su dasa alkhairi shine su ma idan ka aikata alheri wanda ba a san da shi ba sai bayan kayi aka karba aka ci gaba da yi to ko ka mutu za a ringa kai maka a cikin akawun ɗinka al'ada duk wanda ya yi la sai kaga an bashi la sai a ba ce to ga la'adarka shi sa mutane za su tashi da aikin alheri mai yawa su ga su ba su aikata ba a ce ai abin da kuka yi ne jama'a suka zo suka ta yi kuma wasu za su tashi da aikin sharri mai yawa su ga ba su aikata ba a ce a ai jagora da ka zama ne a cikin sharrin Allah ya shi mu a kula da wannan wannan shine abin da zamu hankalta cikin wannan aya Allah ce wala tashtaru bi ayati thamanan qalilan kada ku sai da ayoyi na da dan tamani dan kankane ku sai da ayoyi na arha to in tsada ne fa a ai ko meye in dai aya Allah ce aka ba aka musanya ta da wani abu to wannan abun komin yawansa da aka bayar dan kankane ne ita ayar Allah ita ce mai yawa shine ma'ana da za a kawo duniya gaba ɗaya a baka amma a ce ka ɓata ayar ƙur'ani guda ɗaya shine sadakin da aka baka na wannan to ka ai ka sai da ayar Allah kenan ko to wannan abin da aka baka dangane da ayar ai sama nan kalilan ne domin duk abin da za a baka wanda zai kare ne abin da ayar in ka zauna a kanta Allah zai maka shi kuma zai baka abin da ba zai kare ba ne to wanne yafi yawa abin da aka baka shine sama nan kalilan eh to yahudu da nasara idan za ka ba su dan wani abu sai su canja hukunci idan ka yi abu sai a ce ai bari ba komai ba dai a taura za a ɗauko a karanta ba tunda jahilai ne suka fi yawa a cikinsu sai a ɗauko wurin sai a gyara sai a zo a karanta a ce ga abin da Allah ya ce kaga sun siyar da ayar Allah ne da ɗan sama ni kaɗan an ba su duniya sun canja kamar yadda suka canja siffofin manzan Allah da suke cikin attaura dan saboda yan riyasa ta duniya wannan shi ne sai da aya da wannan wasu suka ce kuma a yahudu da nasara in kana so a zo a yi ma wa'azi ga abin da Allah ya ce ga abin da ike so ga abin da Allah baya so to ka kuɗi kaga suna sai da ayoyin Allah nan ma da samanan kalila to in wannan ne yanzu in aka kira aran ma aka ce ya zo ya yi karatu wata ɗaya amma ga hadiya zai karba ko kuma masu koyar da alkur'ani a biya su lada ya halatta su karbi lada akwai maganganun malamai akan wannan amma mafi rinjaye dai alaran ma a huta ya halatta eh ayo za a za a taba abubuwa da yawa kuma da bai halatta ba hakan za a haƙura arama amma wasu suka ce bai halatta ba me yasa bai halatta ba saboda irin wannan aya la tashtaru bi ayati samanan qalil duk abin da za a baka dangane da abin da zaka koyar to wannan ai faduwa kai kai dan Allah shi yafi kenan ko waɗannan suka faɗi haka suka ce kuma ai akwai hadisi da manzon Allah yake ce inna a haqqa mafi cancantar abin da za a karɓi lada a kansa kitabun lahi to wannan shi ya ce shi ya ce ci a rammomi ɗin da sauran malamai masu wa'azi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wasu sun je sun yi tafiya wannan dai hadisin dogo ne waɗanda aka samu muciya ta sari wani shugaba daga cikin shugabannin wurin aka samu wani sahabi ya zo ya karanta masa fataha ya masa addu'a da ita Allah ya warkar da shi da kuma da sun rasa komai aka kawo shirgi goma ta arziki aka ba su ladan addu'ar da suka yi shikenan da suka karba wasu su ce a ci wasu su ce ka a ci aka kaya da ya cewa su je wajen manzan Allah sannan in ya yi batawa a karɓa sannan a karɓa kasu ga sun suka tuno irin wannan ayar cewa kasu ga sun amfani da aya Allah an ba su kuɗi sai manzan Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce a kun ɗan rago ne ku in kun ɗan rago ku ɗan bani nan ina magana ta ƙare kuwa to shine yake hadisi yake cewa ai mafi cancanta abin da za a karɓi lada a wurin Allah shine littafin Allah ma to ko da dai wannan akan addu'a ne ba akan a karanta a bada lada bane kuma ko to amma dai malamai sun ce ya halatta din mutum ya karantar da alkur'ani a bashi hadiya ba lada ake kiransa ba hadiya kar ya ce ba a biya ni lada na ba a ya hadiyar da ake bayarwa ba a kawo ba alaji kai ya ce lada ba lada ba ne ba za a iya biyan kalada na abin da ka karanta ba amma ya halatta mutum ya zama ya karantar a bashi ba manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya tashi ya aurar da wata baga wani ya ce zan aura maka ita a dangane saboda abin da kake da shi na alkur'ani ka sanar da ita wannan abin na alkur'ani shine sadakinta to a nan ba an ci da alkur'ani ba kenan in ba da wannan ba ba sai ya ba da sadakin ba to don haka dai malamai sun rinjaye da cewa za a iya karba amma akwai fasalu akwai tafsili wanda wannan tafsilin da zan faɗa shi ne mafi kyau idan ya ayyana a ƙauyenku na garinku ba malami sai kai wanda ya san abin da Allah ya sani yake cewa ayi Allah kai kaɗai ya sanar da wannan to ka ce sai an haɗa ma a kuɗi sannan za ka karantar an hana kai tsaye wannan an hana ko ka biya mutane alƙur'ani da za su yi sallah su ibada da shi ka ce sai an biya ka an hana saboda me saboda ya ayyana akan ka kai kadai kai kadai ne ka sani amma da da alaramomi da yawa to wannan in ka karba ba komai an fahimta yawwa haka wa'azi din ma in ba wanda zai wa'azi sai kai kuma ka ce sai an ma hadiya za ka yi baka daidai ba amma idan da masu wa'azi da yawa ana ta yi kai kuma gashi yadda kake wataƙila inda zaka abinda zaka bari a gida ma babu ka je kai wa'azin kana ta tunani da abubuwa wannan dan an baka hadiya ka karba ka samu karfi ka je kai wa'azi lafiya da wannan to wala tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun ni kadai za a ji tsoro inji Allah ba wani na ba
ولا تلبسوا الحق بالباطل وتكتموا الحق وأنتم تعلمون ولا تلبسوا الحق بالباطل Allah yana ƙara jan hankali ko kuma jan kunnen Yahudu dai da Nasara ahlul kitabi kada ku sake ku cuɗanya ƙarya da gaskiya ko ahlul kitabi me ƙarya da gaskiya littafi na suna at-taura ko injila akwai maganganu hakika wanda lallai Allah ya saukar da ita ga annabin nasu amma kuma sun ƙare-ƙare da nasu to da ƙarin da suka yi ai ƙarya kenan shine ba ɗiri haƙƙa kuma gaskiya ita ce abin da yake ciki wanda Allah ya saukar to Allah ce kakku haɗa guda biyu yanzu ka ɗauko littafi wanda an haɗa ƙaryar da gaskiya da maganar Allah da maganar su kana karantawa me kake karantawa kai dai baka ce zallan maganar Allah bace ba kuma baka ce magana duk ƙarya bace tunda akwai ta Allah shi yasa hadisi ya inganta daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan kuka ji yahudu da nasara sun ce ga abin da yake cikin littafin su kar ku ƙaryata kuma kar ku gainzata eh saboda in kuka ƙaryata zai yiwu maganar da Allah yayi ne a cikin wannan littafin kun faɗa kuskure in kuma kuka gaskata zai yiwu ƙaryar su ce da suka ƙara shi sa kai ku shiru kawai ku ce qulu amanna billazi unzila ilayna wa unzila ilaykum wa ilahuna wa ilahukum wahid kawai ku ce mun yi imani da duk abin da Allah ya saukar to kaga banda wanda Allah bai saukar ba kenan eh to haka yake to wala talbisul haqqa bil batili wa taktumul haqqa kar kuma ku boye gaskiya shine sifa ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam wanda take cikin littafin ku ku boye ta ku ki bayyana wa jama'a ku fito ku bayyana ta wa antum ta'lamuna bayan kuwa kun sani kun san me kun san cewa yin haka laifi ne ba ba ku sani ba ko kuma wa antum ta'lamuna mutum yakan canja abu zuwa abu ba an ce ka su boye wani abu ba ko su canja shi zai yi su canja ko su ɓoye amma wurin faɗa ne suka canja ba tare da su ma sun san sun canja ba Allah ya ce a su sun sani sun san wurin da suka canja sun san canjin suka yi wa antum ta'lamuna a halayli kuna sane da kun yi canjin ba a kuskure kuka yi ba a mantuwa kuka yi ba to وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واركعوا مع الراكعين Allah ya ce wa qimus salata ku tsaye da sallah ku yahudu da nasara duk umarnin akan yahudu da nasara ake wa atu zakata ku bada zakka warka umma arrakiina ku yi ruku'u malan tare da masu ku yahudu da nasara tare da masu ruku'u to anan ne ake cewa ruku'u tare da masu ruku'u su a addinin su akwai ruku'u ne wasu suka ce ai a addinin su ba ruku'u a cikin sallar su su ba ruku'u to faɗin warka ma'ar raki'ina an ce ku ba sallah ku kuyi sallah irin ta masu ruku an fahimta ku zo ku yi sallah da take ita da ruku a cikin ta ku yi sallah tare da annabi Muhammad kenan sallallahu alaihi wasallam ku zama musulmi kenan shi ake nufi anan ai sallu ma'al musallina ruku'un nan an sake shi ne sallah ake nufi ai sallu ma'al musallina wannan kenan ko ku a'a warka ma'ar raki'ina wato umarni ne wanda ya hada bayahude da banasare da musulmi gaba daya sallar jam'i ake nufi anan ku masu sallar ku kanku in za ku yi sallah kar ku yi ku kadai warka umma arraki'ina ku tafi ku haɗu da masu ruku'u yan uwanku ku yi sallah wato umarni ake nan da zaburawa akan ayi sallar jam'i kowanne yayi daidai a wurin to
أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب afala ta'qilun atamuruna an-nasa bil birri wannan kuma aya e ita din ma akan yahudu da nasara ake magana amma ta tabbata akan musulmi shi ma da shi ake Allah ya ce atamuruna an-nasa bil birri yanzu kwa ringa umartar mutane bil birri da aiki managarci albirru aikin alheri kenan aikin da'a kenan ku ringa cewa mutane su ringa aikin da'a watan sauna anfusakum ku ku ringa mantawa da kawunan ku wa antum tatluna alkitaba alhalin ba wai ba ku sani bane gashi kuna ji ana gaya muku aikin alherin sai ku ce ayi ku ba ku yi ba afala taqiluna ba ku hankali bane ba ba ku da hankali ne abinda kuke cewa ayi ba Allah zai sakamako a ciki ba ku ba ku san sakamakon kenan ai ku kun zama mahaukata kenan haka ne to kaga wannan da yahuda ake amma lalle ta jage za har akan musulmi da haka duk wanda yake kira zuwa ga ayi abu to ya zama shine farkon wanda ya fara aikata wannan abu wannan shine abin da shari'a ta umarni da shi musamman wato wanda yake shi malami ko ko mai wa'azi ana son ya zama dabbaka abin da yake yi yake faɗa shi ma yana kai dan kaji ai manzon Allah sallallahu alaihi tabbata a cikin hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka Isra'i da shi sai suka wuce da Jibril da wasu mutane waɗanda ake sa masharci mai kaifi a sharɓe bakinsu ya yi jini ya ƙone sannan a sake dawowa da su a bakin daidai sannan a sake yin haka sai manzan Allah ce wannan kuma jibrilu su waye wannan sai ce wannan ai waɗanda suke koran mutane ne da su yi aikin alheri su yi da su kuma sai su zagaye ba sa yi shi sa a wani hadisin kuma manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama yake cewa akwai ‘yan wuta idan an jefa waɗanda suke malamai da suke musu wa'azi sai su ta ca a kansu "Ah, ba malam wani ba ne wannan ce yi ni ne ba kai ne kake ce mana mu guji kaza muku da muka ƙi ba ce yi gaya muku nake ne ba yin nake ba la kiyashe mu ai kaga ku babu kyau da haka Allah ya ce atamuruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitab afala ta'qilun to amma yanzu shikenan idan ina jin tsoron waɗannan abubuwa sai ya zama ina kallon horo da kyakkyawan aiki kuma malami ne ni na san shi da hani da mummunan aiki kuma na sani amma ni tunda ba na yi abinda duk nake cewa ka a yi to ni yi nake yi abinda nake cewa a yi ba na yi nima to in yi shuru da bakina An- kun gane abin da ke nufi tun da yanzu an ji wannan to yanzu shi kenan masani in ya san ba zai aikata abin da zai kira ya zuwa gare shi ba to ya shuru kenan kai ya yi kai ya fada cikin wannan ko kuwa ya yi to tsaka mai wuya kenan amma dai abinda malamai suka tabbatar shine ya yi kai kuma ka karɓa ba ruwanka da abin da yake yi ɗin idan an tashi a a azaba ko a lahira ko a kabari in ka karɓi shiriyar in dai ka yadda ya sani ɗin to kai ba ruwanka karɓi in an tashi ranar alkiyama an je za- ba za a ce ai malamin naka shi bai ba ya kake kai ya aka kai kuma wuce wuce wuce kawai za a ce tunda dai kayi to ina ruwanka da abin da yake yi to shi kansa malamin a karan kansa ya fi masa alheri ya yi a kan kare ƙi dalili shi ne a nan mai Allah ya faɗa a tamurunan nasa bilbirri sannan watan sauna an fusakun sannan wa an tuntatunar kitab faƙara uku ce kuna horo da kyakkyawan aiki ku manta kawunan ku kaji guda biyu sannan kuma alhalin kuna karanta littafi to anan idan ka ƙi yin umarni da kyakkyawan aiki ka ƙi hane da mummunan aiki to duk guda ukun ka yi anan dan kai ba ka yi in ka yi nan kaga ni misali abu Allah kiyaye Eh, abin a ce ga abin da ba shi da kyau ni ina yi amma kuma sai sai nake cewa a bari a bari a bari to a cikin waɗannan guda uku me na na ƙi gu- guda ɗaya a tamurunan nasa bilbirri ku yi o- kuna horo mutane da kyakkyawan aiki na yi wa an tabbatarun alkitab kuna karanta ƙur'ani na karanta me me na ƙi na tsakiyar kawai na manta kaina ni na ƙi to da a ce haka ya fi alheri da a ce na ƙi yin horo da kyakkyawan aikin an gane to ya fi to kuma idan kana horo da kyakkyawan aiki wata rana Allah zai sa ya zama yanzu kamar da nake karanta waɗannan abubuwan da nake karantawa ba horo bane da hani to lalle ne duk abin da na hora ni sai dole ina yi sai duk abin da na san ba daidai bane in neman ina neman gafara Allah kuma ina kin bana so in yi kuma Allah yana taimako na wannan wannan abin bana yin kuma to haka abin yake akwai Sa'id ibn Jubair yake cewa da mutane sai abin da suke yi kadai sannan suke horo da shi da ba za a samu mai horon ba ma don waye ba shi da wani abu a cikin abin da ɗin ba a so ka ce kowanne duk baka da abin da ba a hana ka ba dole ba zai yi ba to ya wannan sai ka ƙi faɗa shi kuma a'a ba zai yi ba da imamu malik ya ji wannan maganar sa'id ibn jubair shi ya je wajen malik ibn dinarin kai malik ibn dinarin wannan magana sa ce sai imam malik dan anas imamu darul hijira sai ya ji wannan magana sai ya ce kai amma wannan magana ta mun dadi ta yi mun dadi kuma yayi gaskiya waye ba shi da wani abu wanda aka hana ko wani abu aka ce ayi babu shi da haka ba za a ki ba illa dai ba haka ake so ba an gane in kai horo da kyakkyawan ake ka aikata to su ko yahudawa halinsu kenan dan wani mushriki yake cewa ni abin da Allah ya taimake ni yasa na musulunta saboda wani ba yahude ne kullum in mun zauna kafin a aiko annabi Muhammadu sai ya ce mu "Ku, kuna wannan shirka ko akwai annabi da zai zo za mu haɗa kai da shi mu yaƙe ku gara tun wuri ma ka, ka- ka- ka shirya cap ce ga annabi ya zo sallallahu alaihi wasallam ya duba ya ga duk abin da bai huta yake ga masa ya ga shine yace ah yace to wallahi wannan ba zai riga ni imani ba tunda dai ya faɗi haka sai maza mushrikin ne ya je imani da manzon Allah shi kuma shi kuma bai hudan bai imanin ba kaga amara bil birri wa nasa nafsahu ya yi horo da kyakkyawan aiki to haka yahuda suke wata rana manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akwai wani bayahudi ba shi da lafiya amma yana cikin masu yi wa annabi sallallahu alaihi wasallam wani aiki sai manzon Allah ya ji labari ka ji irin yadda annabi yake sai ya tafi gidan su bayahuda ya je ya ce ya sallama aka ce ya shigo ya shigo ya tada shi a kwance bai da lafiya yana halin haka haka amma dai ya gane annabi ya zo annabi ya zauna daidai wajen kansa sai ya ce wane ka kai wannan hali haka kai shaida Allah ɗaya ne ni ko manzan Allah ne in cece ka ranar alkiyama sai ya kalli babansa ya kalli babansa su ma yahudawan ne sai suka ce ɗai abul qasim bi abul qasim sai ya ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah shikenan ba a yi sakankuna ba kan annabi ya fito ya rasu manzo Allah ya fito ya ce yake cewa alhamdulillah na gode wa Allah da ya sa kubuta sa hannuna to to su da suka ce a dai abul qasim su ko musu musulunta ba iyayen a samu runan nasa da jirri wata zauna an fusa ko to Allah kiyaye to haka so ake yi mutum in zai horo da kyakkyawan ake ya dabbaka a kansa shi yasa Umar in wata doka sabuwa ta fito sai ya shigo gidansa ya kulle ya ce to duk ku zo wallahi duk cikin ku kun ji kun ji sabuwar doka wallahi wanda ya fara yin wannan a cikin ku musulmi akan ku za su fara ganin hukunci kowa sai ya daure shikenan da ta nan ake samun fitina ai wani yayi a kyale shi wani yayi a kyale shi haka danga shi nan to kaje أفلا تعقلون واستعينوا واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الله يتي واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين wato na manta wata kisa ta wani bawan Allah da take rataye da wancan karatun wani bawan Allah ne masani kuma wanda in yi wa'azi sai ya ratsa mutane amma a haka yana garin kansa yana da kurakurai da yawa waɗanda ya iya kasa magance su rannan jama'a suka haɗu lalle suna so sai ya fito ya musu wa'azi sai ya rufe daina wa'azin ya ta ƙoƙarin karatun alkurari yana so Allah shi ya ba shi cikakkiyar shirya ɗin sannan ya fara wa'azin to kawai rannan sai ya cincirin ya loko ya bukuta ga gajen ba sun cika kofar gidansa sun ce ko ba abin da suke so sai ya fito ya musu ya gaya musu Allah ya gaba kuma yadda zai yi sai ya fito sai ya fa bargonsa ya aje karatun nasu na alkur'ani ya fito ya zauna ya zauna sai shiru ya suka ce izna ya abdullah imma na wa'azi ya bawan Allah shine sai wani baiti na waka ya ce وغير تقي يامر الناس بالتقى طبيب يداوي والطبيب مريض ice yanzu wanda shi ba mai tsoron Allah ba shi kuke so ya ce ku ji tsoron Allah yanzu yanzu ba ku san wannan mai maganar likita ne mai magani amma shi kuma mara lafiya ba sai kowa ya fashe da kuka shi ma ya fashe da kuka shikenan kuma wannan ne dalilin shiryar tasa sai miƙe an gane Allah ya shirye mu Allah ce wasta'inu bis sabri was sala ku banu isra'ila da yake nan da ku ba mu'mine gaba daya ku nemi taimakon Allah akan al'amuran ku na aikin da'a da ayyuka na addini da me za a nemi taimakon Allah ce bis sabri mana ku nema tare da hakuri was sala da kuma sallah wato ayyukan shari'a da ayyukan imani nauyi gare su in kuna so ku taimaki kanku ku samu sauƙinsu to ku samu ku nemo abu guda biyu shine as-sabru da as-salatu e, ku lura da ɓangaren haƙuri wato babu yanda za a yi ka ci jarrabawar Allah kawai sai kai haƙuri shi kenan kamar nan haka Allah yake gaya mana ku taimaki kanku da yin haƙuri ku taimaki kanku da sallah waɗannan guda biyu za su taimake ku ku zo gaban Allah lafiya lau shi haƙuri kala biyu ne akwai ko kala uku akwai haƙuri na saɓan Allah lokacin da ka ji zuciyarka tana cewa je ka saɓa wa Allah yi haƙuri ka taimaki kanka da haƙuri ka ji ɗaya lokacin da wata musiba ta sauka kare ka wannan ita ba saban Allah bane ka kasa daurewa kar ka fita daga layi kar ka fita yi hakuri ka ji biyu lokacin da ayyukan da'a wanda ake kiran ka as-salatu as-salatu khairun minan nawmi kana jin bacci yi hakuri tashi ka je kai sallah kaga hakuri kala nawa kenan da hakuri da kaddara Allah da hakuri da musiba ta ubangiji da hakuri da saban Allah to wanda duk ya hakura da waɗannan to lalle zai iya samu wato ya isa zuwa ga ubangiji lafiya lau cikin yardar Allah abu na biyu wanda za a nemi taimako da shi wurin bautawa Allah shine sallah lallai idan mutum yana so wato ya samu diri da zama da kyakkyawan concrete to ya riki sallah lafiya lau kada sallah ta dinga barinka cikin jama'a kada sallah ta dinga barinka daga ciki a lokacinta ka zama fakon da kake yi da an gama wannan sallah kana fakon wani lokaci ne wata sallar ka ji wannan sannan ka lazumta wa kanka yin sallah da zaka dinga ganawa da Allah cikin dare fa'idata daban ce wannan idan sallar azhar la'asar magriba isha asuba Allah ya ce dole sai ka yi to ranar da daddare in ka zauna kuma ka zo ka ce wa Allahu akbar kamar ka ce Allah wannan ba dole bace amma ina so in yi an gane Allah wannan baka ce in yi dole ba amma ina son ka ina son in bauta maka ina taɗawu'i da wannan to it sirrinta daban ne to kai ƙoƙari ka tsara salloli guda biyar ka tsara salloli na dare to in kai haka insha Allah da safe in ka tashi duk wani abin da yake gagara ka wurin aikatawa na alheri ko kuma abin da yake so ya ja ka na sharri idan kana kan wannan zai ta raguwa zai ta raguwa sai ka zama babu waɗannan abubuwan guda biyu a karɓe su a wannan darasin da sallah da da wannan duk abin da ya dame ka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dufa annabi dama can shi wato dutse ne wurin hakuri da karbar abu daga wurin Allah amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam inji Aisha take cewa idan wani abu ya taso wa manzon Allah ya dame shi maza sai ya ce a fake da sallah sai ta da sallah shi sa wata rana Ibnu Abbas yana da wani dan uwa da yake jin daɗi da shi duk wani abu nasa sai ya shagala da wata ibada ya bawa dan uwan kawai dan uwan ya fita gona sai ya hango an ɗauko mutum kawai yana cewa waye wanda sai aka ci aiwana ne ya rasu sai ce Allahu akbar sai dan kauce hanyar ta inda za su wuce ta da sallah kawai yana gama sallah sai ya ce wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in to kaje to waɗannan guda biyu a nemi taimako da su a cikin bin Allah Allah ce wa innaha lakabiratun amma ita lallai mai girma ce ita ne a baya dai mun ji Allah ta yi ku nemi taimako da haƙuri ku nemi taimako da sallah to da sai a ce innahuma waɗannan guda biyu masu girma ne a wurin ɗan adam haƙuri na da wahala shi ma ita ma sallah tsaye da ita tana da wahala amma sai aka ce wa inna hala kabiratun aka ɗayanta lamirin me yasa to wasu suka gano cewa duk wani abubuwa guda biyu wanda irin muhimmansu ɗaya abinda ake nufi da su ɗaya to ana iya haɗe musu lamiri kamar wallahu wa rasuluhu haqqu an yurduhu Allah da manzansa ne mafi cancanta ka yadda da shi saboda yadda ɗayan yadda ɗayan ce sai aka haɗe lamirin nan ma innaha da sallar da haƙurin duk suna nan ciki ta wannan shi ne ko kuma a ce a ba wannan ba ne aka yi an yi hazfu ne an yi hazfu yanzu da Allah ya ce waje annabi na maraima wa ummahu sai aka ce aya an sanya ɗan maryam annabi isa da mahaifiyarsa sai aka ce ba ce ayoyi ba sai aka ce aya to aya kuma akwai ta akan kowa ita annabi isa aya ne mana a wurin allah ya yi magana a cikin zanin goyo wanda ba jaririn da ya taɓa shi ba shi ba shi ya fara to an ji wannan to sai kuma me sai mahaifiyarsa ta haihu ba miji shi ma aya ne to ayoyi ne guda biyu amma sai aka ce aya to an shafa ɗaya ne ɗayan mata na to na kawo inna hala kabira lalle yin haƙuri da yin sallah da tsaye da ita wallahi sha'ani ne mai girma illa alal khashi'in sai masu tsoron Allah sai masu kankantar da kai ga Allah to ashe kenan muna da wani ma'auni yanzu guda ɗaya a cikin ayanan da muka samu yana da zafi ma'aunin amma haka za a sake shi saboda ɗan adam ya sa shi a cikin aljihu ya zama kwanan awansa sai Allah ya ce yin haƙuri da aikin ɗa'a da yin haƙuri da saɓan Allah a ce ka haƙura baka yi shi ba wallahi yana da girma sai da sallah Allah ce tana da girma wanda ka ga yana yin su wallahi sai mai tsoron Allah in kaga ka kasa fa to sai kai ta awo kuma an gane kwanan awo kenan duk wanda Allah ya taimake shi ya ga yana tsayi da sallah yana haƙuri da ibada yana haƙuri da saban Allah to ya shigo cikin suwa kenan khashi'ina dan ba su zama masu girma a wurinsa ba wanda kuma ya ma gingiringi ka ringa cewa labarai dai in sallan na in huta ka san lamari ya girma mutane su daina faɗa wannan wala bari dai to bari dai kalmu ta yi sallan nan mu huta kai sallah ka huta ai ka san wannan furcin yayi gabas da yamma sun rabu da kuma mai cewa bari in huta da sallah da ya cewa bari in sallah in huta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan yana zaune sai ce bilalu hutar da mu da sallah manzan Allah ya ce ju'ilat qurratu aini ni jin daɗi na da annashuwa ta an sanya shi cikin sallah kai ku bari yi ka huta ai kaga lafazin abin yayi gabas da yamma to
الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون suwaye masu tsoron Allah Allah sai ya sifanta wata wani ba'ari na sifansu yace su ne waɗanda ya zunnuna zanna idan tana kan babu ta shakka kenan zanna a kalmar larabci na ce zanantu sai ce na yi shakka ko ina shakka to ita ce wannan idan ita ce wannan ai waɗanda za a sifanta kuma kafirci kenan aka sifanta su da shi Allah ce allazina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah in ka in ka fasara haka kai kuskure a fasara in ka fas in kawai zaran sifar la sigar larabci kawai ta zanna da kake cewa kake zaton zato take fasarawa kace anan Allah yana nufin waɗanda suke zaton za su haɗu da Allah kuma za su koma gare shi su ne masu tsoron Allah a duk mai zato akan zato ne hasaduwarsa da Allah ai kafiri ne wato bai yaƙini ba kenan a mumini yayi yaƙinin sai ya mutu sai ya haɗu da Allah to shi yasa anan zanna bata kan babunta kenan allazina yazunnuna ai allazina yuqinuna ba kowanne ne mai tsoron Allah ba sai wanda yake da tabbas din zai haɗu da Allah kuma yake da tabbas din cewa wurin Allah zai koma kuma ba haɗuwa da Allah kawai ba haɗuwa da Allah cikin farin ciki dan haɗuwa da Allah kala biyu ce dan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗa a cikin wani hadisi cewa duk wanda ya rantsa rantse ya ci kudin mutane da ƙarya a kotu don kafi mutum baki ko kafi mutum hanya ka cinye kudinsa a kotu ice manzala ce zai haɗu da Allah ranar lahira yana mai fushi da shi ba shi ma ya haɗu da Allah amma yana mai to nan waɗannan mulaƙu rabbihim za su haɗu da Allah haɗuwa ta farin ciki wa annahum ilaihi raji'un to ai sai mu kwana alhamdulillah wa ƙara الحمد لله رب العالمين آمين آمين آمين